بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna isar da sayidar sallama zuwa ga masu sauraronmu da ke wannan gidan rediyo da kuma tele na ban fere mai albarka da kuma wanda suke mu daga nesa da kuma kallonmu yau muna ainihin sha tara ne ga watan safar hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗai wanda ya dace da sha takwas ga watan oktoba miladiya dubu da goma sha tara kamar da yan wasu ga san duka ranar juma'a daga karfe tara zuwa goma muna halarta wannan wurin tare da malam don gabatar da muhabara insha Allah to kamar haka ne wa Allah ya ba mu iko da dama mun samu halartuwa a wannan wurin muna godiya ga Allah subhanahu wataala eh a satin da ya gabata da yake ba samu halartuwa ba malam ya gabatar da muhabara ne akan ar-rajul al-amn al-muslim na fata Allah subhanahu wataala ya ba mu iko aiki da abin da ke wannan satin kuma insha Allah malam zai mana muhabara ne akan at-tamwil insha Allah daga cikin mahadari wanda malai yake gabatarwa duka ranar juma'a insha Allah ina fata Allah shi jagoranci Allah ƙara fahimta da kuma ikhlasi da dacewa insha Allah mala ara at-tamwil insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله yan uwa musulmi masu kallon mu da sauraron mu na kusa da na nesa muna muku gaisuwa ta addinin musulunci kuma muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da jinjina masa akan wannan falala da ya ba mu ta haduwa da ku a wannan fili na wato abin nan da muke gabatar da nasihohi wa kawunan mu a duk ran juma'a daga karfe tara zuwa karfe goma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya Allah ya ba mu ikhlasi kuma Allah ya samu kyakkyawan karko kuma Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya a satin da ya gabata mun tattauna ne akan mas'ala ta rajulul amni al-muslim a yau muna son mu tattauna akan wato at-tamwil kafin mu shiga cikin maudu'in mu gadangadan akwai waɗansu abubuwa da suka da ke da alaƙa da wancan maudu'i masu muhimmanci da muke son mu ɗan taɓa su saboda muhimmancin su sai mu shigo cikin maudu'in mu qadiyya ta farko shine qadiyya ta sharuɗan da musulunci ya kafa na mutum ya aikin soja mun nuna cewa daga cikin su akwai mutum ya kasance musulmi sannan ya kasance ɗa ba bawa ba sannan ya zamanto namiji ba mace ba sannan ya zamanto mai hankali ba mahaukaci ba sannan ya zamanto ya balaga sannan ya zamanto akwai ciyarwa tare da shi sannan kuma ya zamanto an koya masa yadda za a yi gabatar da wato abin to nuktan mu ta wadda muke son mu dan yade haske akan ta shine kan zancen maza saboda muna cikin lokacin da ana cewa da namiji da mace duka ɗaya ne to mun sani a musulunci zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam mata ba su zuwa wajen jihadi da sunan yaƙi sai dai in sun goni zai tunkaro musulmi suna damar da za su kashe shi za su kashe suna zuwa ne da niyyar wato taimakon waɗanda aka yi ma rauni shi yasa ma Imam Bukhari ya rawaito hadisi matan manzo sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin Aisha radiyallahu anhunna jami'a take cewa ista'azantu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jihad na nemi izinin manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi don yi jihadi fa qala wato jihadu kunnal hajj jihadin ku shine hajji kenan wato shine matsayin jihadin ku to sannan kuma mata suna yin shahada ta hanyar wajen haihuwa a wata riwaya ta ibnu maja matan manzo sallallahu alaihi wasallam aisha radiyallahu anha take tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam hal alal nisa'i jihad shin mata suna da jihadi akan su qala na'am yace suna da jihadi wato jihaduhunna lahunna jihadun la qitala fihi suna da jihadi wanda ba a yaki a cikin sa alhajj wal umra yan hajji da umra to dan haka cewa mace ta je wajen yaki wannan abu ne wanda ya saba musulunci da zancen ta yaki ba zancen ta kula da marasa lafiya ba in akwai mazaji ma ba a bukatar mace sai ta je to muna fatan Allah subhanahu wataala ya yi muna mai kyau sannan kuma mun tattauna akan gabin da abin da shafi rajulul amdil muslim daga cikin su akwai aljawasis waɗanda suna ɗaukar matsayi daban-daban kuma mun nuna ba laifi bane musamman mutanen da za su kawo yaƙi ko mutanen da ba a yadda da su ba ana iya samu masu kula da su cikin al'umma ina fata an fahimce ni wanda suna da hanyoyi daban-daban da suke ɗauka wasu za ka ga har cikin mata za ka iske akwai ajan sai kare mun nuna cewa in abin da ya shafi mata ne mace za ta iya bincike ba laifi bane amma mace ta bada kanta ga wani gangastar wani barawo ko mai sai da kwaya don saboda a samu asirin shi musulunci bai da wannan ba domin zina haramun ce na fata an fahimci ni sannan suna shiga da hanyoyi daban-daban zaka iske akwai wanda za a sa ya bi mutum guda saboda ya ga menene yake aikatawa sannan zaka iske daga cikin su akwai masu sai da rake daga cikin su akwai masu sai da gujiya tunda ba su da abin nan kama wanda za a gane su da ita sannan kuma daga cikin su za ka samu akwai masu kamata mahaukata ina fata an fahimci ni za su dai shiga dai da ashkal daban-daban sannan yanzu kuma da duniya ta ci gaba aiki na portar dutini akwai na duniya wanda ake ce ma at-tahaluf coalition wanda ya bayyana a duniya karara lokacin da Hitler ya yaki duniya turawa suka ga ƙasa ɗaya ba za su iya yaƙarsa ba sai suka haɗa kai su ne ake kira lizali ina fata an fahimta to wannan qadiya ce wanda yanzu coalition saboda mutum ya samu wanda zai in an taba ka an taba sauran jama'a shi yasa kaga yanzu suna kokarin yin coalition America ta kirkira coalition a kasar Turai NATO saboda ko da barazanar da Rasha take yi ma wato kasashen Turai ina fata an fahimta ala ayyati hal wannan wani nau'i ne wanda bayo aka saba ba dama zaka iske akwai haɗin kai tsakanin marasa gaskiya sannan akwai haɗin kai tsakanin masu gaskiya inda suna son su ci nasara to sannan daga cikin ƙaziyya mai muhimmanci cikin karatun da ya gabata shine musamman arme ta ƙasar Nijar bainal qadim wal hadith akwai ci gaba sosai can da wato akwai matsaloli in ka dibi tsarin arme ta da mafi yawanci za ga basu kula da sallah ba an gane ko basu kula da azumi ba to yanzu an samu canji musamman shugaban ƙasar Nijar Bari yayi kokari muna fatan wannan abin da yayi Allah ya saka masa da alkhairi don saboda ya dauki HDN ko Elevo da suke Franco Arab ya kai su sun yi formation a kasashen Larabawa wasu daga cikin kasashen Larabawa har an samu waɗanda suka je suka yi karatun army kuma suka yi karatun addini saboda a rage wannan banna da take cikin army wadda mafi yawanci zaka iske soja ya sha giya sai an kawo shi kwamfani ko sai an kai shi gida soja ya kasance dan giya ne wanda ba a ma ba shi salar salary nashi a hannu sai ya zamanto an fidda kuɗin iyalinsa da abincinsu da wuta da ruwa a bashi saura ya sha giya da kuma takama da shirka da da sojoji suke yi baka sallah baka salati baka cin abin mai sallah wannan duka abubuwa ne waɗanda yanzu ana nan Allah ya sa an samu canji masallatai a cikin kamfani waɗanda sun ka fahimci addini da waɗanda ma kafin ma shiga sun fahimci addini suna karantarwa kuma suna karantar da yanzu ana karantar da matan sojoji da 'ya'yansu wannan wani ci gaba ne wanda alhamdulillah muna fatan abin yayi gaba da musabakoki da ake yi na duniya na sojoji saudiya tana yin musabaka ta sojoji ta alkur'ani wanda muna fatan abin ya zama to na duniya a gayyaci sojoji na kasashe daban-daban wanda shekarun baya da muka gabatar da musabaka akwai wani soja wanda hafizin alkur'ani ne ya zo ya yi musharaka a sunna tv da kanal turwa sannan kuma akwai wani inspector de police ya zo ya yi musabaka ina ganin ta alkur'ani matar shi ta zo ta yi tarabin alkur'ani wannan ci gaba ne da musulunci yake samu a cikin portar da tini wanda muna fatan Allah ya ƙara haɓaka waɗannan abubuwan to qadiyya ta ƙarshe wadda za mu tattauna akan ta cikin wannan qadiyya shine qadiyatu tatwir ci zamunantar da aikin soja da ci gaba ina fatan an fahimce ni in muka duba dama kamar da muke amfani da su suna buƙatar a samu sabunci a cikin su lokacin da turawa suka yaƙe mu in ka duba sun kwashe makamanmu waɗanda muka sani a can da don kan mu gane cewa magabatanmu suna da ilimin yin makami ina fata an fahimci duk da yake makamin bai kai nasu ba amma sai suka nuna mana a'a suka kwace nasu kenan yanzu wanda zamu aiki da shi dole su za su yi mana shi su za su ba mu damar da zamu aiki da shi wanda daga can suna iya lalata shi kamar yadda aka yi maka dafi makaman da ya sayi ga kasar faransa lokacin da aka yi yaki daga can aka bata karta memoir ta jiragen da ya saya suka kita shi dole sai tsofaffin jiragen da ba su da karta memoir da ya sayi daga rasha su ne suke aiki to in ka diba shekarun baya na je kasar benin ziyara a boyiko mun iske sarkinsu na wancan lokaci makaman da ya amfani da su da na da da waɗanda ya sayi daga turawa na kasar abin nan da suke suna portuguese wanda su suna rike da sauran makaman kuma yanzu najeriya da sauran kasashen da faransa ma mulkin mallaka suna ta kiraye kiraye a maido musu da makaman su waɗanda aka kwace ga kakakin nan su wanda najeriya ingila ingila ta mata mulkin mallaka kenan ingila za ta bata su ko kasashen da faransa ta mulkin mallaka faransa za ta mayar musu da shi to alkur'ani kuma yayi ishara zuwa ga mu tashi wajen zamunan tadda arme din mu domin mi domin kada mu tsaya mu ce a'a kaza kaza kaza kaza a'a alkur'ani yayi bayanin wannan in muka duba a cikin suratul anfal Allah ya ce wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwakum mustatalan mastata'tum duk abin da kun ka samu iko a kansa na karfi wanda hadisi na Uqba bin Amir al-Juhani yana cikin sahih Muslim da kuma sauran littattafan hadisi Imam al-Bukhari bai kawo shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala innal quwwa ar-ramy abinda a karfi shine ar-ramy halbi to wancan lokaci sun kasance suna halbi da mi da kibiya da kuma abin da ya kama da haka da manjanik wanda ake cewa majaujawa an gane ko jami'i tana cewa almajanik to yanzu kuma majaujawa da kibiya ba su yi dole sai abin da za a halba irin makami wanda yake mai ligizami ko misil ko abin da ya kama da haka as-sawarikh don haka yana da kyau ba wai mu saya kawai ba mu kai inda za mu yi namu domin mai sayi radda yaki da wanda yake sayar masa kaga shi mai sayarwa kullun yana yi kai ko abin da shi yasa kasashen Afirka da na musulmi ba za su taɓa cin nasara akan yaki sai sun iya yin makamai nasu wanda ina jin kwanakin nan ma na baya baya Erdogan ya tara al'umma sai na gaya musu cewa za su yi makamin nukiliya domin bi domin rashin makamin nukiliya zai baka baka da yanci a duniya ina fata an fahimta abu dai ne wanda yake na bukatar ciyarwa gaba don haka bai dace ba musulmi ya lahi ga waɗansu nasoshi waɗanda ba inda aka dosa da su ba kaga akwai hadisi na Abu Hurairah wanda yana cikin sahih Muslim wanda yake nuna cewa kiyama ba za ta tsayu ba sai musulmi sun yi faɗa da Yahudawa kaga daula ta musulmi ba ta Larabawa ba ina fata an fahimce ni har ya kai inda in ba Yahudi ya koyi bayan wani dutse ko wani icce to dutsen zai yi magana ko icen zai magana ya ce taho ga wani yahudi baya na kai musulmi ka zo ka kashe shi ina fata an fahimta to kaga sai illal gharqat inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani icce ne wanda wasu malamai suna fassara shi da iccen kalgo shi ko gharqat anula yana da kaya ka ko ga kalgo dai mu dai wanda muka sani a nan Niger bai da kaya don haka dai a takaice dai wani dai icce ne da ake kira gharqat yanzu Isra'ila suna ta shirka wannan iccen a kasar su wannan kuma bai hana a yake su kuma bai hana a rinjaye su da izinin Allah to kaga ta'alluki da wannan hadisin cewa sai an rinjaye su ba wai zama dai za ka yi ba har wannan lokaci ya zo don baka san lokacin da lokacin sai su ba ko musulmi ya rike ga hadisin Bahadi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna Bahadi zai bayyana cikin hadisi na Abdullahi ibn Mas'ud wanda Imam Tirmidhi ya ruwaito wannan hadisi da kuma Imam Ibn Majah da Imam Al-Hakim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kiyama ba za ta tsaye ba sai wani mutum daga cikin zurriyata ya fito yuwafi'u wato ismuhu ismi sunan shi ya dace da sunana an gane ko zai cika kasa yamla'ul al'arda adlan ko qistan zai cika kasa da adalci kamar yadda an ka cika ta zulman wajura kama muli zulman wajura kamar yadda aka cika ta da zalunci da rashin adalci to shi mahadin bai faɗi lokacin da zai bayyana ba don haka ka zamana ba ka tattalin yakin kafirai su zo su taimaka mai suna kashe ka wannan kamar baka yi aiki da nasoshi ba ka sa tsammanin kayi yaki da su ko hadisan da suke nuna annabi isa zai zo ya taimaki musulmi musulmi su ci nasara akan kafirai fa yaksiru salib zai karya wannan asalib alama ta kiristanci ina fata cross da suke cewa cross an gane ko to wanda shi ma hadisi ne wanda imamu bukhari da imamu muslim da imamu tirmidhi da imamu ibnu majah sun fitar da shi don haka dai shi ma wannan ba cewa aka kaji dai annabi isa ba don baka san lokacin da annabi isa zai sauka ba ko ba haka ba to sannan daga cikin ƙadiyoyi wanda sababbin ƙadiyoyi ne wanda ana ce ce ku ce akan su ko mu ce yanzu wannan zamanin ana da bukata zuwa gare su ba sababbi bane an gane ko shine qadiyya ta isti'ana da kafirai wanda wannan lokaci zamu ga kasashen musulmi suna da raunin makamai shin ya halatta su yi isti'ana da kafirai malamai su yi magana guda biyu wasu sun tafi cewa abin nan ba a yi mutlakan bai da halatta ba musulmi su nemi taimako ga kafirai ko ta wani fuska waɗansu malamai kuma sun ce za a yi isti'ana an gane ko to akwai maganganu da dama duk da yake isti'ana tana buƙatar sharuɗa ko ba haka ba akwai hadisin Aisha wanda da cikin sahih Muslim da kuma sauran littattafan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna la nasta'inu bi mushrik ba mu neman taimako ga mushriki wani mushriki da so ya je wajen yaki tare da su sai da yin musulunta su farko dai su biyu yana cewa yana matsayin kafiri ina ganin ga na hudu ne yace shi musulmi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to yaje wajen yaki ina fata an fahimta ala ayyati hal dai wasu sun kafa hujja da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ista'ara kenan adru'an min Safwan bin Umayya ya karbi duru' shine sulken yaki daga Safwan dan Umayya hadisi yana cikin sunan na Abi Dawuda sai suka ce to kaga wanda lokaci yana mushriki kafin ya musulunta to kina wannan yana ana isti'ana da kafirai malamai suka ce wannan ba hujja bace domin an yi isti'ana ne da makaminsa ko abin taimako wajen yaki amma ba a yi isti'ana da shi ba ina fata an fahimta shi bai je wajen yakin ba to kaga wannan bai kasancewa hujja kwakwara wadda za a amfani da ita a cikin wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk yakin da yake tafiya bai taba tafiya tare da Yahudawa ba alhali ko suna tare da shi a cikin garin Madina sai dai an kulla alkawali in kafirai sun kawo yaki to kowa zai kare tunda Madina ta kowa da kowa ce ina fatan yawwa wannan kare gari ne kuma wannan dada duk wanda ya iya makami an ba shi dama dada ya kare kasar shi daga daga garin su ko jihar su to abin nan ya zan kenan kamar abin da malam bahaushe da ce ma ruwan kashe gobara su ruwan kashe gobara ka san ba a bukatar mai kyau da wanda da har da gwalolo in an samu duka tana yi to haka kenan hatta da kafiri ya yi kariya wajen yaki abin da malam bahaushe ya ce ma a wadi fa'u kare wanda ita ta zama to abin da ake bukata ina fata an fahimta to duk da yake malamai sun ce dai isti'ana da kuffar kamar neman taimakon kafirai da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi waɗannan ista'ara adra'an adra'an jam'i ne na addir'u to shi yasa ba wadansu malaman lugu suke cewa suna ko da harfan shi babu harful illa dir'a ana iya cewa adra'an ko a ce duru' kamar da zo a cikin alqur'ani a ni'mal sabighatin ay wato duru'in sabighatin kenan an shahi duru' an kawo sabighat an fahimci ni kina ana cewa adru' kuma ana cewa duru' duka dai jam'in sani Sufwan bin Umayya wannan lokaci ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ghasban ya Muhammad kenan da karfi ne zaka kwace su gare ni ina fata an fahimce ni wannan lokaci bai musulunta ba ce ya Muhammad bai ce ya Rasulullah ba ko ya Nabi Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce bal ariya madmuna ma'ana abin aro ne wanda na lamunce maka zan bayar maka da abinka to dan haka dai waɗansu malamai kamar su Imam Ahmad sun tafi cewa ana yin isti'ana da kafirai amma akwai sharuɗa na farko ya zamanto babu wani adadin kamar musulmi suna da bukata ina fata an fahimci ya zamanto babu da bukata kenan bai dace ba abu na biyu ya zamanto kafirin nan an fahimci cewa yana iya taimakon musulmi akan waɗansu kafirai domin kafirai akwai saɓani tsakankanin su to wani kafiri zai iya tona asiri an ka dame shi kamar yadda suke tona bajunan su asiri a duniya yau muna gani ko kuma su fita bayan juna kamar yadda muke gani a yau sannan abu na gaba sun ce kada a bar shi shi kadai zama to yana cikin musulmi ne ana fake da shi dan kare ya shirya wani kulumboto ko wani al'amari to shi ne sharadin da suka bayar shi yasa kada mu zargi kasashen musulmi kamar Saudiya da muke ganin tana alaka da da misali kasashe kasar America don neman yaki da waɗansu mutane waɗanda suke ko da musulmai ne suka yi zalunci wa in ta'ifatan min almu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna Allah yuhibbu al-muqsitin innama al-mu'minuna ikhwatun fa aslihu bain akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun shi yasa yakin Gulf an zargi Saudiya wancan yaki da suka yi da kasar Iraki da kuma sauran sauran abubuwa ne da muke gani wanda ko kasar kuwait wadda tana tare da saudiya wancan lokacin saudiya ta taimaka mata da abin da ya kama da haka to don haka dai a takaice ba abin zargi bane hatta da kasashen kafirai suna taimako wa inna zalimi da ba'dhum awliya'u ba'd suna tare da juna to musulmi ya kamata su nemi taimakon juna in kuma musulmi ya so ya zalunci musulmi in baka da kowa sai kafiri to ba za ka yarda musulmi ya zalunce ka ba sai ka nemi kafiri ya taimaka maka don ture zaluncin musulmi hatta da kasashen da suke zargin saudiya su ma suna da abokanai daga cikin kafirai waɗanda suke taimaka musu ko a bayyane ko a ɓoye ina fata an fahimce ni qadiyya ce ta mu'amala kana iya sayan makami ga kafiri ai ba matsala bane ina fata an fahimce ni to don haka dai wannan suna daga cikin qadaya wanda suke zaka iske wani lokaci mutane musamman ana cece ku ce akan su ana zage-zage ba tare da an koma mu malamai ba an tambaye menene musulunci ya faɗa sai ga musulmi yana bada fatawa akan su a fada shayi ko ko a wurin aikin sa ko abin da ya kama da haka yana da buƙatar musulmi su waye makan abubuwan da suke da muhimmanci sai a ƙarshe qadiyya da ya kamata mu kawo baitutuka na wani sha'ir na ƙasar Saudiya da yayi kan as-sawarikh makaman nukiliya domin ci gaba abu ne wanda ake bukata a yaki wani zai kafa hujja da Allah ya ce inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus ana son mutane su yi sahu sahu a'a ba kowane lokaci ba lokacin da ake yakin sahu sahu yanzu yin sahu sahu hatsari ne domin in kun taru wuri guda akwai makami guda da za a tura makamin kare dangi shi kare da ku yanzu ba rarraba wani lokaci ta fi amfani ina fatan ana fahimta ta kada mutum ya amfani da wannan ya zo ya ce an ce kullum musulmi su yi tsaye wuri guda ya an kai tsaye wuri guda ba arba ekip ekip ba sai ai muku zama daya ina fata an fahimce ni wadda alladina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaykum mailatan wahida ana kiran sa tahir az-zamakhshari ba wanda imamu az-zamakhshari ba da muka sani wanda tun mu'tazili wanda ya ji wanga sha'ir ne ban san akidar sa ba amma dai shi mu'asir ne bai jima da rasuwa ba tsakanin wancan da wannan ana samun fiye da shekara ma dubu ina fata an fahimta to yayi bai tuka kan makaman nukiliya da makami wanda ake halbawa wanda kuma ya kamata shi arramyukin nan bai tsaya ga kibiya ba kamar yadda muka faɗa ya shafi hadda makamai duk da za a yi amfani da su da na zamani ba dole sai doki ba akwai addabbabat ana iya amfani da su da kuma albanadik ko albundiqiyya duka ana iya amfani da su yake cewa kamar yana siffanta waɗannan makaman nukiliya yake cewa tasbiqu sauta tahmilu al-aqmara وهي في دربها تبث الدمار شذبوا ريشها لتزحف, لتز لتزحف صلا ينفث الموت في الفضاء غبارا ذر في الأرض ثورة من جحيم يترامى بسطحها أنهارا يغمر الناس والحياة, والحياة بهول سائرا يملأ المدى جبارا ينشر الذعر إن تهادى رخاء ومتى انقض يرسل الإعصار ويبيد الأحياء في الزرع والنسل ويمضي يدرك الأمصار وهو ما زاد عن سياط عذاب في أكف لحمله تتبارى تتمادى على إصابة مرمى تتمادى على إصابة مرمى شعوب توقد للحرب نارا وتغنى أنها قد أقامت في مدار الأرض للسلم دارا فمتى ندرك السلامة منه ونرى للأرض ضوا منارا ويتي تسبق الصوت وتندم كامي da ake yi suna rigan sun rigayi sauti ma'ana wato saurin su ya fi da sauti tahmilul aqmara suna dauke da watanni ba wata ba irin wanga kamar wannan kai da gare su wanda cikin shi ne makamin yake yake cewa wahiya fi darbiha a cikin hanyar ta tabuffu damara tana yada halaka ad-damar shine halaka min damarraha tadmira yace shazzabu rishaha shazzabu sun tace sun gyara sun aski rishaha fikafikanta ma'ana ba ta tare da fikafikai ma'ana an yi ta sumulmulmul litazhafa ko litazhaba sillan dan saboda ta yi tafiya sillan as-sillu da sadun an gane ko shi ne maciji kinan tana tafiya kamar macijiya sal an gane ko in kuma an ce asillu da, da sinun ana nufin tari ko kuma wani ciwon da ke halakar da mutum wanda bai da magani yace yanfusul mauta fil fada'i ghubara shi wannan makami na nukiliya yanfusul mauta yana yada mutuwa fil fada'i a cikin sararin duniya ghubaran tare da wato kura cikin kura yake yada halaka yake cewa zarra fil ardi sauratan min jahimin zarra ya shibka fil ardi a cikin ƙasa sauratan min jahimin wato kamar ka ce saura bore ko yaƙi na jahannama wanda yake kamar na wuta abin nufi an gane ko wato zarra fil ardi sauratan min jahimin an gane ko ya shiryar da yaƙi da musiba a cikin duniya wa yamdi yatarama bi sathiha anhara yatarama yana tafiya mai nisa shi na cikin mutaramiyatul atraf wanda sassan shi sun yi nisa ya tara ma bi safiha yana tafiya akan sararin duniya anhara yana ketara wato anhar wato ruwa ko teku teku ya tashi daga wani yanki na duniya ya je zuwa ga wani yanki na duniya yake cewa yaghmuru nasa wal hayata bi haulin yaghmuru nasa yana lullube mutane wal hayata da rayuwar mutane bi haulin da tsoro shine haul da haba bayan an ce haulu kuma shekara yake cewa sa'iran mai tashi ne an gane ko yamla'ul mada yana cika sararin sama jabbaran mai tsananin girman kai ne domin da ya tashi yana nuna wannan al'ummar da suke dauke da shi tana dauke da girman kai da zalunci ko kuma shi kanshi girman kai gare shi kamar ya sufanta shi ne da wato dan adam kinaya ce yi ina fata an fahimce ni yake cewa yanshuru dhu'ra yana yada tsoro in tahada ruha'an lokacin da yayi kasa kasa an gane ko wa yamzi yudrikul amsara yana shudewa yana tashi daga wani gari ya riski wani gari domin ya halakar da shi yake cewa yanshuru dhu'ra in takhada ruha'an wa matan qadda a lokacin da ya fada an gane ko yursilul i'sara yana tura al-i'sar shine wato guguwa wadda tana tare da wuta fihi yasaru fihi narun fahtaraqat ina fata an fice har ta konu to yake cewa wa yubidul ahya'a fi zar'i wan nasl yana halakar da yubidu daga abada yubidu shi yasa ake kiran maganin da ke kashe kwari mubidul hasharat koko al-shu'ubul ba'ida waɗanda sun ƙare sun halaka sun mutu an gane ko jama'a da ta mutu yace wa yubidul ahya yana halakar da mutane fi zar'i wan nasl kenan min zar'i wan nasl na azzaru tsiro in ya sabka duk tsiron da annabi zai harka kamar yadda ya sabka a Nagasaki da kuma sauran wuraren da America ta hauda halbashi wa yubidul ahya fi zar'i wan nasl da kuma an-nasl shine wato mutane zurriya ta mutane an gane ko kamar da Allah ya ce wa yuhlikul harsa wan nasl ina fata an fahimce ni shi ko yace azzara lokacin da ya sabka ya samu mutanen Japan cututtuka da dama yanzu wadansu ma ba su haihuwa wasu ma za a haife su ba daidai ba an gane ko yake cewa wa yubidul ahya'a fi zar'i wan nasl an gane ko wa yubidul ahya'a fi zar'i wan nasl yana halakar da mutane da kuma tsirron da mutane sun kashe ka an gane ko wa yamdi yudrikul amsara yana tafiya yana yana samun garuruwa yake cewa wa huwa ma wa huwa ma zada an siyati azabin shi bai kasance ba illa siyati azabin wato bulala ce ta azaba wanda duniya kowa ta yi musamman da rasu da makamman ba ana kashe kudade masu yawa a san abin da za a yi da su ba illa zalunci an gane ko fi akuffin yana cikin hannaye في وهو ما زاد عن سياط عذاب في أكف لحمله تتبارى دوكا wannan makamin da samun shi da taskance shi ta tabara take riganganto ta tamada ala isabati isabati marman tana gaugawa wajen isabati marman samun wurin halba kwallo tunda biyu ake son a sato kamar su kwallo ne suke yi da wannan makamin suna son su samu wurin da za su halbawa ta tamada wato ala isabati marman shu'ubun tuqidu lil harbi nara wato jama'a ta duniya wadda ta hanyar shi ne take ta da wutar yaki a duniya wata ganna annaha qad aqamat asluhu kinan ko zaman to madi ko mudari'i an shahita un wata ganna suna cika baki asalin alghina shine waka suna cika baki annaha qad aqamat cewa sun tsayar fi madaril ardi a cikin kewayar duniya kinan sararin duniya wato lisilmi dar sun abin nan sun tsaida gida na duniya gidan aminci alhali ku babu aminci makamai sun cika duniya yace fa mata nudriku salamata minhu ya za a yi mu samu tsira daga waɗanga makamai wa nara lil ardi mu ga ƙasa ta samu dawwan dawwan da da'un da wawun da alif wanda su ma alif baki ko ba haka ba ko ko alif mai kamar ya'u an gane ko dawwan jama'a munaran wadda jama'a wadda an haɗa ta asalin munar shine ɗaukakawa shi yasa an ka samu manara abinda an ɗaukaka shi a bayan nufin an gina jama'a wadda za ta abin nan to don haka dai tsahir azzamakshari ya yi wa makaman nukiliya bai tuttuka za mu ce an gane ko
sai waɗansu daga ta kamar dangane da masu sharar aiki da abin da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi to yanzu ya za a yi yaki da waɗannan makamai tun zamanin manzo Allah babu su eh wannan Babbana waɗanda ba su da fahimci eh, na'am na'am da sanduna da sauransu a eh, wannan kamar kuskure ne na fahimta menene ake cima bid'a saboda wanda bai fahimci bid'a ba bid'a in ka duba shine abin da aka kago aka sa cikin addini su ko waɗannan ba an kago su ne an sa cikin addini ba a'a abubuwa ne na amfani mu wanda shari'a ta ba mu dama huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a al ibaha al asliya an gane ko ko kuma al masalih al mursala in mun maida shi wato abubuwa ne wanda duniya tana da bukatar su ba addini bane ina fata an fahimci ne in an ce addini shine abin da an ka ce za ka yi ibada ka samu kasa su ko waɗanda kaya ne na rayuwa yadda za ku kare kawunan ku to wannan rashin fahimta addini shi saka shina kawo wani bo- zancen boko haram da abin da ya kamata ka saboda mutanen ba su fahimci ma inda addini ya samu gaba ba ina fata an fahimce ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi takobi ba shi ma ya iske an yi takobi ba bid'a ce aikata ba ina fata ana fahimta ta sa wasu sutura ta zamani eh, misali wanda bata saba ma addini ba wannan ba wani matsala bace zamani ne ya kawo ta mikro radio duk wanda ce ba zai amfani da irin waɗannan abubuwa ba zai iya samun matsala har na ga irin waɗannan mutane an yi musu irin dan film kinin da aka yi na ban dariya ɗaya daga cikin su wai an sashi da geme kamar ka san ahli sunna ana wanda ba su fahimci addini ba wai ya shiga cikin mota sai eh, direban taxi sai ya abunga ya ɗauki salula zai yi magana sai ya tambaye shi shin hal kana jawwal fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam wal qurunul mufaddala yace a'a babu portable da kuma alqurunul mufaddala as-salata wanda yace thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wanda rawi yayi shakka yace bai sani ba har yace sanisa yace to ka aje wannan abin nan aljawwalul la'id sai ya taba radio zai kunnawa sai ce hal kana radio fi fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam fi alqurun almufaddala yace a yace yace idfa hadha alradio allain kace abun nan ka kashe mana wannan radio la'ananni ina fata an fahimta ya dauki mantar ko mina na ko mantar na bai duba agogo yace mai yace ya kar ya duba shi saboda bai kasance zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai sai dan taksin ya tambaye shi hal kanat as-sayyara fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahli alqurun almufaddala yace la kalla wa alf kalla sai dan taksi ya burce ce sai ta daga cikin wannan mota ta ka fita to kaga wannan eh, abubuwa ne waɗanda kamar suna nuna musulmi suna buƙatar su tashi daga eh, abin nan waɗannan eh, duk matsalar wannan rashin koma malamai ne dai a takaice da rashin ba malamai matsayin su mutane suna son su yi fatawa a cikin addini to wannan mawdu'i ko in ce nuktocin sun canye muna lokaci kan abin da ba muke son mu yi magana a kansa don lokaci ya tafi kwarai amma ba laifi wannan mawdu'in zamu iya takaitar da shi da izinin Allah subhanahu wataala abin da ya saura akwai abin da ya saura tana yiwa sati mai zuwa in muna cikin masu rayuwa sai mu dan tabo wani abu daga cikin shi sai mu ci gaba at-tamwil shine mawdu'in mu at-tamwil an gane ko kalima ce wadda ta samo asali daga almalu to mimun da wawun da lamun shine asalin kalimat mimun wawun shine almalu kina asalin alif wannan wawun ce in ka ga alif wani lokaci a larabci tana iya zamantowa asliya wani lokaci tana iya zamantowa ba asliya ba ce to ya za ka yi ka gane bambancin su sai ka yi tasrifin ta ko in fi'ili ne ka mai da shi uh, ka ta yi tasniya in fi'ili ne ka ta yi nisba ka danganta shi zuwa gare ka ka ga gaza za ka ce gazautu rama sai ka ce ramaitu kaga ka samu asalin shi ko ka ta yi in ismi na ka mai da shi jam'i ko ka yi tasniya to ya za mu yi mu gane malun uh, asalin tawawun ne kenan amwal shine jam'in shi kaga kenan ta koma ba a ce amyalun ba an gane ko tun da milun shi ko za a ce amyal kamar abin da ke cewa mil wannan na auna kilometrage shi yasa a yazo a cikin suratu yusuf wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa kaga min babin alif cin wawun ce abwab ka gane ko min abwabin mutafarriqa me ce min abyabin ba kaga ko nabun shine zaga haure wanda ake cizo da shi an yab ajami'in sa an gane ko kamar yadda eh, zuhair ya ce wa man la yusani fi kasirin fi umurin kasiratin yudarras bi anyabin wa yuta bi mansili kaga bi anyab yace za a cije ka in baka mu'amala da mutane ala ayyati hal babu lokaci mai tsawo to dan haka dai laraba suna cewa multu ko multa da milta da tamalu M- wato multa ya nuna asalin shi wawun ne ma'ana ba ka karkata ba ka samu dukiya milta wani lokaci suna cewa milta su yi mata kasra alhali ko shi mala ya milu shi na kamata a ce ma milta ka karkata ina fata an fahimci ni kenan in mai wawun ne ana cewa multa ana cewa milta amma in mai yawun ne milta kawai ake cewa ka karkata to tamalu ba a cewa tamulu sai an ka maida abin nan alifkin wawunkin sai ta koma alif an gane ko ko tamawalta ka samu dukiya idan kafura maluhu idan dukiyar mutum ta yi yawa so Allah subhanahu wata'ala ya bamu labarin dukiya a cikin suratul nisa yake cewa wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman ko kuma qiyaman qira'o'i ne guda biyu imam nafi musamman sun kan dibi qur'ani da aka rubuta da warshi ko qalun da kuma imam ibn amir an gane ko wanda waɗanda suka wuri waya gare shi da hisham da abdullahi ibn zakwan su sun karanta qiyaman qiyaman waɗansu malamai suka ce masdar ne na qama yaqumu kenan ana cewa qiyaman a cewa qiyaman waɗansu malamai lokacin suna ganin cewa a shi qiyaman ismul masdar ne ba masdar bane kenan kada ku ba wawaye dukiya waɗanda suka ce qiyam amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman dukiyar ko da Allah ya sanya muku domin ba su kadai ba da ku da su duka dukiyar ta zamanto qiyaman abinda yake tsayar da rayuwa abinda yake sawa abubuwa su tafi ka duba cikin muqamatul hariri muqama ad-dinariya yayi bayanin kan dinari lokaci ba zai ba mu dama ba kan irin yadda siffanta kuɗi da dinari to ala ayyati hal dai wanga bayani da alqur'ani ya ya wadata sai dai wajen tafsiri kana yin bayani in an samu dama yake cewa to kenan dukiya ita ce kashin bayan gudanar da al'amura lafiya ne noma ne kiwo ne tsaro ne menene da dukiya ake tafiyar da al'amura to kenan sai ya zamanto at-tamwil ya samo asali ne daga almalu to fi'ilin shi sai an kai shadda an ka ce mawwal sabanin wancan na mala an gane ko na ya samu dukiya domin shi mawala ne ko kuma mala na mayala na karkata shi kunga mawwala kaga in an yi mai tadif yana daga cikin abin da a samun to asalin abin nan in dace mayyalahu ya karkatar da shi mawwalahu ya bashi dukiya dan ya gudanar da al'amari shi yasa kenan at-tamwil yana nufin ba da dukiya financement abin da suka ce ma financement da yaren su na abin nan kenan wato financement sanya dukiya don tafi da gudanar da wasu al'amura to at-tamwil kenan kala biyu ne akwai at-tamwil da ake kira na al-istismar akwai at-tamwil wanda ba na al-istismar ba at-tamwil na al-istismar shine a sanya dukiya don saboda a ci riba istismara kenan talaba samara ya nemi riba ƴaƴan itace ne amma riba ake nufi ina fata an fahimci tunda shine riba ƴaƴan itace ƴaƴan da suke basuwa shine riba su su itacen to za a saka dukiya imma dan a samu duniya ko ko imma dan a samu duniya da lahira ko imma dan a samu lahira kawai mutumin da zai bada sadaka kaga tamwili ne yake yi amma ladar da zai samu tana wajen wa tana wajen Allah shi yasa turawa suna mamakin musulmin da yake bada dukiya don ya taimaka amma kuma babu abin da za a bashi a'a akwai sakamako wajen Allah yayi imani da lahira ne shi yasa yake ciyar da dukiya zuciyarsa domin imanin kanshi da ayyuka na alkhairi kasuwanci ne ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kaga hal adullukum Allah ce ya ku da kuka yi imani kuna son in nuna muku nan tambaya ce ta kwaɗe ta suwa hal adullukum ala tijaratin kuna son in nuna muku wani kasuwanci tunjikum min azabin alim wanda zai tseratar da ku kaga tijara mace ce a larabci amma a hausa kasuwanci namiji ne tunjikum wanda zai tseratar da ku ba za ka ce wanda za ta tseratar da ku ba sai dai in ka ce kasuwa tu'minuna billahi wa rasuli ku yi imani da Allah da manzonsa wa tujahiduna fi sabilillah ku yi jihadi dan daukar da kalimar Allah bi amwalikum wa anfusikum da dukiyoyinku da kawunan ku ashe ana jihadi da dukiya gina makaranta taimakon musulmi zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine mafi alkhairi gare ku yaghfir yaghfir lakum min dhunubikum kaga to shi ko ga abinda Allah zai baku zai gafarta muku zunubanku wa yudkhilkum jannat zai shigar da ku aljanna ashe saye da sayarwa na inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah ya sai rayukan mu'minai da dukiyoyinsu mafi abinda dan adam ya fi ya fi tsada a wajen dan adam rayuwarsa wa amwalahum da dukiyoyinsu sannan dukiya an ce ya uwar rayuwa ko ba haka ba bi anna lahum aljanna su ko za a ba su aljanna ina fata an fahimce kenan ciyar da dukiya wajen jihadi bai tsaya wajen kawai sayan makamai a hatta da makarantu da zamu gina da wasu abubuwa na taimakon musulmi jihadi ne muke yi don saboda kar musulmi su fada cikin wani bala'i mai girma ina fata an fahimta No.
to dan haka dai at-tamwil abu ne wanda yana nufin finan sama wato abin ga eh, sawar dukiya ko dan saboda cin wata riba ko ko dan saboda cin duniya eh, ribar duniya da lahira ka gina kamfani kana samun riba kuma musulmi suna aiki suna ciyar da iyalansu ina fata an fahimci ni. ko ko ka gina masallaci ba biyan ka za a yi ba amma Allah zai baka lada kenan wancan sakamakon shi sai lahira to wannan kalima wannan kalima yanzu abin da ya samu ka ɗauko ta a wannan zamani saboda irin hatsarin da take ɗauke da shi domin at-tamwil yana da alaka da harkokin duniya masu hatsari sai mu ga cewa duk ayyukan da ake yi an ci suna buƙatar kuɗi to na farko za mu ga ana eh, buƙatar kuɗi don saboda tafiyar da al'amurra musamman yanzu in muka ɗauki union african an gane ko No.
african union Eh, matsalar da ah, babban babba wadda yake fama da ita shine cewa masu zuba kuɗin tafiyar da wannan al'amarin su ne turawa
To.
ka gane ko duk da yake lokacin da Gaddafi na zai shi ya dauki wannan akan kansa yace shi zai zuba 50 mutanen kasar Afirka saura kasa 53 su zuba 50 amma duk da haka ba zubawa suke yi ba saboda abin bai dame su ba suna tsoron waɗancan in ma Faransa in ma Ingila in ma Amerika in ma abin da ya kamata haka to in ya zamanto kamar yadda shugaban kasar Guinea Conakry ya faɗa Alpha Condé cewa Union Africaine turawa suke ba da kuɗin da ake tafiyar da shi ya za a yi kuma union african ya cimma burinsa kaga wannan ƙarya ce amma an ɓuye ba a son faɗa wa mutane gaskiya ina fata an fahimci ni sai mu zo zuwa ga at-tamwil fil munazzamat akwai al-munazzamat ONG wa yake ba da kuɗin da suke yin aiki sawa'an ONG na turawa sawa'an ONG na ƙasashen musulmai to in muka dubi turawa su suke bayarwa me yasa suke bayar da kuɗin su a zo a taimaki mutane kaga suna da buƙatar sanin sirrin kasashen mu suna da buƙatar mi suna da buƙatar yada addinin su Na'am.
suna da buƙatar binciken arzikin da ke cikin kasashen mu kaga kenan ashe ciyarwar da suke yi wato ta mulkin ya kamata a binciken me yasa su ma suke ciyar da dukiya su ko kasashen musulmi da suke bayar da kuɗaɗe dan a yi me yasa mutum yake bayarwa musulmi tana yawa yana da kyakkyawan niyya shi yasa yake taimaka ma ONG ONG da kungiyoyi da aikin addinin musulunci tana yiwa yana son ya samu goya baya dan ya tayar da wata fitina kamar yadda ake ba waɗansu su tayar da fitina a cikin kasashen musulmi kaga kenan dole a yi bincike kan wannan domin tamwil ne amma tana yiwa akwai burin da ake son a cimma a cikin kasashe me yasa shi ma wannan ba za a yi tambaya akan waye yake ba da waɗannan kuɗin ba ta ina suke zuwa tunda shi yana da buƙatar kuɗin to sai mu zo zuwa ga ƙungiyoyinmu da suke aikin addini a cikin ƙasa suna da masu tamwilikin su wanda ake amsa taimako ga talakawa ko amsa ga masu kuɗi to tamwilikin yana da matsala ya kamata a ce shugaban majalisar ma- shugaban kungiya da shugaban majalisar malamai duka malamai ne wanda ya kamata ya kula da trezoriye wanda ya kamata kula da kuɗi shine mai kuɗi saboda ba a tuhumar shi da ya ci kuɗi to sai an kai shanje yau sai a ba mai kuɗi shugaban malamai an gane ko sai a ba eh, malam shugaban trezor kaga shi alhaji ya ji daɗi yanzu malamai su koma ƙarƙashin shi shi ko malam ya ji daɗi an ba shi shi na a trezoriye kaga in ga wata zaura ya kasa mata riba ko ya ga wata bazura ya kasa riba sai ya ɗauki kuɗin mutane shi watsa can ina fata an fahimce ni to kaga yana da kyau musan waɗanda suke ciyarwa don me suke ciyarwa domin mi domin kada ya zamanto ciyarwa da suke yi su koma ganin su ne addini shi yasa masu kuɗi suna ganin in ba su ba addinin Allah ba zai ci gaba ba wannan kuma ƙarya ce babu wani mutum wanda za a rasa cikin aikin addini a ce wanda ba a- a- aikin addini ya tsaya tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya aikin addini ya ci gaba sahabbai musu gane cewa ya kamata ya tsaya ba an gane ko wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul tun yakin uhud aka nuna in ma ya wuce ya shuɗe ba tsayawa za a yi ba darasi ne ina fata an fahimce ni to dan haka kada wani mutum ya sa tsammani in bai taimaka ma addini ba da ilimin sa ko kudin sa ko wani matsayin sa addinin Allah zai koma baya kuma zai ci gaba ƙarya ne an gane ko wato ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم Na'am.
ana kiran ku tu da'auna litunfiqu fi sabilillah ku ciyar cikin addinin Allah fa minkum man yabkhal wani zai yi ruwa kada ka bada dukiyarka sai inda akwai aminci ba mu ce ka bada dukiyarka ba inda za su kashi amma kada kai ruwa wa man yabkhal ko ko kai kai aikin da kanka wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi duk wanda ya ruwa kan shi ma domin kanka ne ka tauye ma matsayi dukiyar zaka bar ma magada ita wallahu al-ghani Allah ya wadatu shi ya baka dukiyar ba Allah kake ba ba kanka na kake yi ma wa antumul fuqara ku talakawa ne wajen Allah matsiyata ne da aka haife ka baka da komai wa in tatawallaw in kuka juya kuka bada baya yastabdil qauman ghayrakum Allah zai musanya ku da su mutane sun ma la yakunu amsalakum ba za su manto tamkar ku ba sai sun fi kuma wajen ciyar da a cikin addini to don haka kada ya zamanto taimakon da ake amsa ga waɗansu mutane saboda abin son ran su ne suke ciyarwa kada wani malami mai da'awa ya zamanto wanda yake taimaka mishi dan saboda ya sashi bisa ga hanyar da yake so ne a'a malami ya kamata ya zamanto mi ya zamanto independent in dai har alkali da juju an ce su zamanto independent su da su shari'a to wanda zai gwadin hanyar lahira ya nuna ma mutane hanyar lahira shi ya fi cancanta ya zamanto independent shi yasa kake ganin at-tamwil in malami akwai wanda yake daukar nauyin sa yake da wata bukata zuwa gare shi in bai hattara ba zai zama to ya karkata shi yasa yanzu aikin addini ake karkata shi zuwa ga wadansu mutane ina fata an fahimta to bayan wannan sai mu zo zuwa ga at-tamwil fil ahzab siyasiyya parti parti su ku ya kamata a tambaye wa yake daukar nauyin su in ba mu manta ba shugaban kasar Faransa Sarkozy ya samu matsala saboda wan ana zargin gaddafi shi ya bashi kuɗi ya yi kamfe kenan wannan ya nuna sarkozy ya sai da ƙasar faransa ya sai da yancin mutanen ƙasar faransa daga gaddafi shi yasa za a kai shi kotu to a ƙasashen mu na afirka bayan an yi binciken waɗancan ababen to a yi binciken kowane ɗan siyasa wa yake zuba mishi kuɗi domin akwai kamfuna na duniya da kungiyoyi na sirri na duniya wanda suke zuba ba mutum ya samu mulki ko su bashi kuɗi ya sai makamai ya zan ɗan tawaye in ya samu mulki ya sayar musu da ƙasa da arzikinta kwanakin baya ina kallon tele ta ƙasar isra'ila event card ana zancen zaɓen da za a yi event card ma'ana isra'il event card ko i24 wani ana tambayar wani daga cikin 'yan takara 'yan takarar ƙasar tunisia wa yake zuba musu kuɗi sai aka na ganin waɗansu ƙasar turkiya suke zuba musu kenan sai ana zargin cewa kenan turkiya ce take son ta ci gaba da mulkin mu tunusiya tunda bayan wannan mutumin ya ci zai biya su abin da ya musu biyayya akan shi to shi ko parti na siyasa me yasa ba za a bincike wa yake zuba mai kuɗi ba kada ya zama to kamfunan da suke son su zuba kuɗi a yi tawaye ko a yi juyin mulki ko a yi siyasa a samu a basu arzikin ƙasa a biya su da shi su ko ba sayar da ƙasa ne za a yi ba ina fata an fahimce ni daga cikin abubuwan da ya kamata a bincika sai a tamwil fil i'lam wa yake zuba kuɗi wajen al-i'lam kafafen yada labarai misali yanzu kafafen yada labarai na duniya irin su Al Jazeera da BBC da wa da wa da wa da wa wa yake zuba kuɗi sannan menene manufarsa a cikin wannan aikin ya kamata mu bincika don mu gane mun san bai bai zuba waɗannan kuɗaɗen ba akan banza sannan daga cikin abubuwan da ya kamata a yi bincike sai a yi binciken a tamwilu an gane ko wato fil ijra'atul amniya kudaden da ake zuba wajen al ijra'atul amniya wajen tsaro mun san cewa ana cewa ana taimaka mana da zancen tsaro kaza kaza kaza shin wanda yake ba mu taimakon nan ya ba mu sannan makamai ba mu ko kudade sannan bayan ya ba mu shin me yasa ya ba mu waɗannan makamman sayan kasan mu ne yake son yi ko ko ba sayan kasan mu ne yake son yi ba sannan zamu zo sai cikin at-tamwil fi at-ta'lim an gane ko wato a cikin at-ta'lim shine wato abin da ya shafi karantarwa yanzu in muka dibi kasashen mu ana cewa ana ba mu kuɗaɗe wajen gudanar da gabatar da karatu shi yasa ba ku iya yin program naku na kanku domin da duk kuka yi program wanda ya saba masu waɗanda suka ba ku kuɗi sai su daina ba ku kuɗi in sun daina ba ku kuɗaɗe me za a samu karatun zai tsaya in karatu ya tsaya sirri zai asiri zai tonu mi zai tonu kenan wannan karatun namu akwai waɗanda suke da program wanda nasu ne muke yi ba namu ne muke yi ba abu na biyu asiri zai tonu saboda in an ba da taimako to cikin shi wasu za su yi harka in an ba da taimako kuɗin ƙasa waɗanda ya kamata a ciyar cikin wannan fannin to wasu za su raba su ina fata an fahimci ni kenan kaga akwai abin da a ɓoye a cikin wannan financementin wanda ya kamata mu gado shi kamar yadda tura suke cewa kado an fuwa sori ya kamata al'umma ta waye akan wannan ina fata an fahimci ni sai a tamwil fil bunuk zuba kuɗaɗe a cikin bankuna sai a ce an buɗe banki an zuba mishi miliyar kaza banki ne musamman wanda ya shafi 'yan kasuwa ko banki ne wanda ya shafi manoma to wannan bashin da kake karɓa ka sai ka yi noma ina fata an fahimci ni ci gaba ne da wi da tsace dukiyar al'umma da bautar da al'umma domin kai in kai yi noma bayan ka yi noma akwai ribar da zaka kai ma shi wanda ya baka kuɗi ƙasar taka ce kai kai yi nomanta abincin da ka samu kai zaka sayar kuma zaka kai ma wani riba yana can kwance ina fata afinci in kasuwanci ne zaka yi haka ne shi yana can kwance kai kai in kasuwanci in hasara ce kai ta kama takardunka na can na gida za a iya sayar a gani in kana samun wani gida kai gari ka ta kare in ba ga daji zaka koma matan ka sauran su koma gida haya kai dai duk wanda zaka gari ka ta kare shi yana can bai asara kaga at-tamwil fil bunu abu ne wanda yake ya kamata abubuwa ne haka at-tamwil fil zira'a zuba kuɗaɗe wajen noma za a ce za a taimaka muku a zuba muku kuɗi kaza ku yi gandari ku yi kaza shi ba da buƙatar bincike wanda ya baku dinnan shin kyauta ya baku koko za ku rinka biyan sa kidan za a shekara arba'in noman da kuke yi gaba ɗaya wuri da kuke ma aiki ina fata an fahimci haka wajen kiyo wajen an zuba kuɗin ina fata an fahimci haka tamwil wajen ruwan da muke sha da tamwil kin da ake yi na wajen wutar da muke sha shin an bamu kyauta ne koko an bamu bashi an bamu bashi shekara nawa za a yi shin bashin nan an sayo kayan koko an yi wa tanda shin bayan an yi watan da shekara nawa al'umma za ta yi tana biyan waɗannan kuɗaɗen ana fitarwa a cikin dukiyar jinin al'umma duk waɗannan abubuwa ne wanda tamwil yana kumshe da su to a ba kawai sai a zo a ce an yi finan sama an yi kaza a'a yana da bukata in taimako ne shin kuɗi aka baka koko kai aka baka cikin shekara nawa za a baka wannan taimakon koko surutu ne da bayani kawai ake yi to don haka yana da kyau a binciki musamman tafiyar da siyasa ko ina ne aka samu kudaden da ake gabatar da waɗannan abubuwa da gudanar da ayyukan addini kada ya zamanto wata ƙasa ce ake son ma aiki kaga yanzu kamar Najeriya muskilar da suke fama da ita yan Shi'a tunda Iran ita take take finansan su da kuma yan Hezbollah misali a ƙasar Lebanon da Iran take finansan su da inda ake finansan ma abubuwan da ana buƙatar su amma dole ne kuma a yi binciken ko ina tafiyar ƙasa jagoranci na da muhimmanci wa yake zuba kuɗin da wani farti yake gudanar da aikin shi da su in ba haka an kai ba akwai matsala kuma ba matsala guda ba kai matsaloli waɗanda Allah ya san iyakarsu kenan wani nau'i ne wanda yake na ci gaba da bauta wanda yake a ɓoye na zamani wanda mutane ba su fahimce su ba nuktan mu ta ƙarshe kafin lokaci ya muna halinsa shine mawdu'i uku muka tattauna akan su waɗanda suka gabata na farko mun tattauna akan at-tabibu al-muslim likita wanda yake musulmi sannan satin da gabata muka tattauna akan rajulul amni al-muslim na uku muka tattauna a yau akan at-tamwil to duka waɗanda abubuwa suna da alaka da mazahirul ubudiyya ci gaba da zama bayan waɗansu an gane ko ta yaya wani zai iya yin tambaya ko ya kamata mu ba da amsa lokacin da shugaban kasar najeriya aka sami shi fazon ko aka sami shi wata guba poison da suke cewa poison lokacin da aka ɗauke shi a ina aka je da shi ingila kaga wannan yana nuna har yanzu najeriya baiwar ingilici domin shugaban kasa in ciwo ya kama shi bai da likito akwai ciwon da likitocinsa ba za su iya masa aiki ba in suna da niyyar kashe shi ko ko in suna da ko sai su ba su kara mai guba ko su bar shi mutu kenan cewa mun fita daga bauta ba gaskiya bane irin yadda Yasir Arafat lokacin da ya mummuna rashin lafiya a ina aka yi shi a Faransa yana ganin matarsa a Faransa ce amma a ƙarshe ana ganin guba suka sami shi mutu kaga har yanzu akwai nau'i na bauta da rauni a cikin waɗannan al'amura ko an ki ko an so abu na biyu sai al'amun abin da ya shafi tsaro wanda yake zuba maka kuɗi ka kare gidanka ai shine kai idan bai zuba ba zaka iya yi to kaga wannan ya nuna cewa to har yanzu akwai nau'i na bauta domin ya kamata a ce muna da arzikin mu wanda zai ishe mu to amma tunda su za su ce za su taimaka kina wannan taimakon da shi za a amfani in sun kawo za a yi amfani da shi bayan kuma wannan to kudaden dukiyar kasa ya an kai kasa ba sai daukar nauyin kansa ba wani nau'i na ni na bautarwa sai a tamwili na yau wanda ya shafi kowane irin fage na rayuwa za a baka kuɗi don a ce da kai wani aiki domin yana daga cikin abin da ake amfani da shi saboda a bada mutum za a ci gaba da baka da baka da baka yau da gobe an gane ko ko a baka a ce ka je kai wani aiki kaza ashe ana son a yi wani bincike kanka ko ko in an baka a ce a aikin da kai ba gaskiya bane ko gaskiya ne ka ba za ka iya fita ba ina fata an fahimci ni kenan wannan wani nau'i ne na bauta ta sabuwa ta duniya wanda duniya ta samu wanda kuma cikin shi za a ɓoye waɗansu al'amurra na ƙasashen da Allah ba arziki domin duk lokacin da ba za ka iya ba kanka ilimi ba ba za ka iya noma ba ba za ka iya ba kanka tsaro ba an gane ko ba za ka iya gudanar da zaɓen ka ba ina fata an fahimci ni ba za ka iya gudanar da haɗin kanka ba kamar abubuwan da muka muka bada bayani sai an taimaka ma to ina arzikin da Allah ya baka wanda ya kamata gudanar da al'amuranka kaga dole na a ce muna mu matsiyata ne mu yadda saboda sai an taimaka muna kenan zancen mu mu muna da arziki ba bai ko taso ba domin taimaka mu da akai kenan hankalin mutane da dama bai koma zuwa ga to mu ina arzikin mu ya an kai mu babu da arziki sai an taimaka mu kenan mu matsayata ne ya za a yi mutumin da san kana da arziki yana ɗiba da ɓoye ko yana yin yadda ya ga dama da arzikin kai ce maka kai mai wadata ne wannan ba zai taɓa yiwuwa ba har duniya ta tashi ba zai taɓa yiwuwa ba to da haka waɗannan abubuwa akwai abin da aka ɓoye a cikin su na bautar da al'ummomin duniya an gane ko wanda shi ne sanadiyar buɗe banki na duniya na saboda a baku bashi ku ci gaba da bauta banki na kaza banki na kaza ba za a bari ku yi kuɗaɗen ku ba ina ba an fahimce ni saboda in kun yi kuɗaɗen ku kenan bu san ko da kuka mallaka ba za ku iya kasuwancin ku tare da wanda kuka ga dama duk komi to duk wannan bauta ce wanda a boye tana cikin attamwi wato financement wanda ake cewa an zuba kuɗi kaza an zuba kuɗi kaza amma wanda ke ci ciki ba zai iya yin magana ba kuma ba zai iya yarda ba domin bayyana wannan al'amari abu ne mai hatsari amma ya ce an zuba kuɗi kaga wasu sai sun shi na fata mai jini tun da sama ta tuttuɗowa har ta kawo ƙasa kowa sai ya zuwa yi abin da ya zuwa ra sannan kuma daga nan dukiyar da mutane suke ita kamar dukiyar da aka aje daga can kaga ita da ake ɗebowa ana taimaka mana da ita ta mu ce amma da taimaka mana akai ko a bamu bashi kuma mu biya to amma yaya to irin bincike irin waɗannan abubuwa game da duniyar yau abu na mai muhimmanci game da tafiyar al'umma da kuma ƙasashen musamman ƙasashen mu da adda rauni su waɗancan ba rauni suke da shi ba ma'ana sun shirya mai da za su yi su ci gaba da tsatsar duniya suna shan jini suna shan jinin masu rauni suna hallaka su suna kwashe dukiya suna jin daɗi kuma suna cewa ba a yin hijira ba a zuwa ko ina ka zamna babu noma babu abinci kana da ƴaƴa kuma an hana ba ka yi ka buga kuɗi kai kasuwancin ka sai dai ka zamna kullum kai ta mutuwa ba zai yiwa ba wannan mustahil ne da ka ce mutum ya jira kaka kai yaki cikin kasar shi sai ka bar shi zama lahiya yan siriya ba su taɓa tunanin su bar kasar su ba sai da aka yi musu yaki kuma sai a ce kada su hijira yan afirka an hana musu ci gaba kuma an ce a kasu yi hijira su zama da su mutu wanda dai bai da ƙarfi wallahi shi na zai tsaya amma wani wallahi ya yi son ya mutu a ƙarshe zan ba da wata kissa ta waɗansu yan afirka da muna libya wajen karatu muna jami'a duk da yake lokaci ya matso sai mutum biyu ne an gane ko ban so in faɗi sunan ƙasar sai suna son su tafi to wanda zai tafi yau cikin jirgin yau zai tafi wanda zai tafi gobe shi ko sai gobe ɗaya daga cikin su to shikenan wancan da suka shiga ruwa tunda daga Libya in ka ketara sai Italiya sai jirgin sai juye da su sai suka mutu to sai aka turo wasika cewa wani abokin ka bai iso ba ya mutu me ya kamata yayi ya istirja ya ji tsoro ko sai zo inda dalibai ba da wasu in kuɗi ya ce to ga sadaka ya muna addu'a mu gobe muka ta haya zancen wai shi cewa mutuwa tana bashi tsoro wallahi ba ta bashi tsoro saboda abin da ya baro na bala'i to don haka waɗannan abubuwa ne waɗanda abinda a ƙarƙashin su Allah ɗin sai iyaka Allah shi muna mai kyau Allah rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya bamu kariya Allah ya bamu zaman lafiya duk abin da zai zama mutuwa barazana ga ƙarshen mu Allah shi muna maganin sa Allah kuma subhanahu wata'ala ya ba muna kyakkyawan karko to malam sai ayi muna addu'a duk da yake lokaci yayi sai sati mai zuwa insha Allah ta'ala za mu zo mu ci gaba da wasu mawdu'ai bi idnillah
alhamdulillah mala Allah ya saka alkhairi Allah ya saka mizan ayyuka na daidai kuma ana za mu dasa aya a ranar yau sai kuma rana wato da Allah kiram da rai wata juma'a insha Allah yadda Allah za mu saki dawa eh za mu yi amfani da wannan dama mu yi salati ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai mu wa kamuna addu'a da sauran jama'a duka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد امين ya Allah muna tawassuli da wannan ibada muna roƙonka dukkan wanda ke cikin matsaloli da kuma Allah muna roƙonka waɗanda suke tsaron ƙasa ma ma'ana kamar da mala yayi bayani a satin da wuce shine ar-rajulul amnil muslim kenan masu farda tani to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba su nasara ya kare su daga makiya da suke kokarin su kare mana kasan mu da kuma musulunci amin da Allah mara roƙon ka taimaki duka mai taimakon addinin musulunci ta hanyar mulki ko ta kuɗin shi ko ta shawarwari ko ta ilimi ko ta wata hanya dai amin da Allah mai son kare musulunci zaban ƙasa Allah in masu yawa ne ka shirya da su ba su yawa ne Allah kare musulunci da musulunci da shirya su amin Allah mara roƙon ka masu barin addu'a gare mu ya Allah subhanahu wataala ka biya musu buƙatun sun da mu da su gaba ɗaya amin kowa yana da buƙata Allah ta yi masanin kowane buƙatar shi ta alkhairi ta ka biya ta shari ka canza kamar ta alkhairi ka biya ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن آمين.
عذابها كان غراما آمين.
إنها ساءت مستقرا ومقاما آمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين سبحان ربك رب العزة أما يسلم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين